بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لا يستطيعون لهم نفسك ولا أحسنهم تفسرون أنا أريد بارك هذا يا أن لا تتحول كما أن ألا يكون تفسرون شيئا يستطيع أن لا تتحول وفي سورة الذي أنزل الله ثم الشيطان شيئا يقول ثم يحتاج الشرع بالآخر ويجب على الإنسان يعرف على أي حال في أن يعرفوا يوم لم أدري هذا والذي أعرف أن هذا الإبراهيم كنت يقول هذا الشجرة بسوء بعينا أنا أدري لو أصيب بعينا وهو يوم يوم ذلك أن يعيش يتكي عليه حتى يستمر kita akan mengajari. Ayat itu nama dari kunci al-Arafah. Ayat itu nama dari ma'allah ma'adinda ma'ala yaitu syai'an adinda wa yubi yahadda mahumai kita kan mahma dalari anak lelaki da perempuan da murna da jami da kuma namiji da mace ma la yakun duka kaga ma la ya kuma da muku da shi ya zo kaya ce wa mun yuku da kuma ce abubuwan da wa'adin da bai halittu komai ba a'a kan an su aka halitta su yi da ni a yana ta wata da wani yi a yakin da na zuwa cewa muku da kuma wala na fi an fi zarfan wala na san wala na fi rahoton wala hayatan da za shi ba a cikin na da yana cewa afa man ya kudu kamar la ya kudu kun afa ya kudu za a haɗa wa Allah da ya yi da bai halittar komai a'a su waɗannan kuma kan su kan su halittar da tsari abin mamaki a nan wajen masu wannan kuma kan shi ne Allah ya yi dukkan bayi don su bauta masa ne shi yasa ya halitta su kuma su bautan kuma ka su halitta kuma ka din su bauta kuma ka ana ganin yadda abin ya sabani Allah ya halitta bayi don su bauta wa shi ko da bautar gunki ya sassa kabunki ne don ya bauta wa gunki Allah kuma ya halitta bayi ne don bayi su bauta wa shi ko shi ne ma gunki amma wa ya yi su muke bauta wa inda da wanda zai bauta wa tsakanin gunki da mai bauta masa gunki ne kamata ya bauta da bauta masa don mai bauta masa ne ma halitta شيء ولا يستطيعون ولا يستطيعون ولا يستطيعون لأنفسهم لهم نصرا ولا أنفسهم يستطيعون باسا إيا كاو مستوى وقلوي ولا أنفسهم يستطيعون ولا يستطيعون da za su iya taimaka masu da su za su iya taimaka kansu a nan wurin akwai da yi na ma'azu da gaba na da ta ma'aikata yana cikin mutane da akwai da suke cikin farkon musulunci akwai abokin da ma'azu da ma'amu sun matasa to sai da musulunci ya zo mace ta ci babba da ya da da'awa cikin hamas in dare ya yi ta tafi kuma kan mushishe na mace ta yi musa gari ya ba da shi ko ina samun dukiya wajen alamun zazan su ma su ba ma in kake kira ba wanda suke da cewa to in an tashi har da haka ko su lakan da kuma kan to shi ba azu dan amu babanka na da rai kuma har yanzu ba gurin shi ne gunki da wani yana yi ka yana yana wanke gunki ya tsabtace shi kullum ya shafa mu turare ya kitsa shi ya buga kamsa ya bauta masa to sai suka haɗa baki su mata su mu gudu da ma'azu dan jabal da ma'azu dan amu amma gunkin na baban ma'azu dan amu an bin jamu in dare ya yi zai su kira mu gunkin baban nasu baban shi ma'azu dan amu sai zai su kira ma shi sai ma ta tafi da dauda da kaban tsare to haɗa shi da turozo su sa akwai wani wata rijiya a bakin da ake jefar da mushen karnuka da hannu sai su sa ake ɗaure shi kamar tabbaye shi da tsaron gunkin idan ba kun yanzu da safe yana neman ina gunki mu zai bauta daga gunki ya fi dawo ya fi dawo zai samu gunki a cikin wannan ya ta fara ko Allah za yi wa haka Allah za yi wannan kazanta ya wanke shi ya wanke shi ya gyara ya shaba masa ya maida shi in dare ba mun yawan da mun sake ɗauka sake maida shi ya ɗaure shi da kare ta haɗa shi da kayan kazanta kullum ba mun yake cikin sayi turare kullum yana cikin sayi turare wanke gunki ya wanke dare ya yi a sake kima cikin kazanta naira ne ke kan ga ga ga ga ta ina ajiye ma ya gudu ya kawo ga ta ina ajiye ma ya ce ga ga ta ni kana da amfani da makani na ajiye ma duk wanda ya kawo ma hadisi ya hana ka da kare ka dadda a mushi ka bin shi in da ga a mushi amfani kan ga kan ita nan da zamu yi zamu ga ga kare a ce an kama gunki an haɗa shi kare an koma su a kasanta an jefar sai ya ce tun daga ka sai wakan ka nan yawan ba ta rubuta wani ke ya ga wajen da haka tun daga ka sai wakan ka ya yi wani yawan ba ta rubuta wani ba da haka na ka sai ce baka yake ya je ya ya je kana shahada wajen sai ina muka kuma bai alhamdulillah wannan shine ambasadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa Qur'ani to shi dalilin mutum da wannan ƴaƴan nasu su ko ka wa'azi la yastaqimuna lahum nasran wala an tusar nasran kuma kan ba sa iya taimakon waɗanda su zama kai wala an su san ba sa iya taimakon san su ma wala an su san su ko su aka kawo mahali ko an ɗauke su da kare aka ajiye musu gatari aka ce su rama ba sa a gaya wa taron iyaki yadda ka san ko alazai ko ɗan malamai a ce ku tashi ku shiga gida da wani irin na masu hankali alƙur'ani ya fara yi wannan amfani da buga wato amfani da da larabci a yin wannan na kwarewa wanda sai dai a koya wurin sa ba ba dai shi ya koya ba
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم سواء عليكم أدعوتموهم
وتدعوهم كبد لا يشعرون سواء عليكم أدعوتموه أم أنتم صادقون وإن تكونوا من المؤمنين وإنهم ما كان تاسعون كلا تكون جيدا ga hanya ku zo ku tsoro ku zo ku nan ku hanya daga nan zuwa gida ko daga daji zuwa gida ko daga nan zuwa wani wuri ko ga wani abu mai amfani ku ji samu ko ga wani abu mai cutarwa ya zo mu gudu don tsira dama amfani shi ɗaya ya kai ka ga dukkan abu na amfani ya kuma da kai da dukkan abin da shi shi to layi ko kuma ba su wani wani za a gobara zai taso kowa zai yi ta kansa kuma kowa zai tsira kuma kuma kan kawai mutane ke kuna suna ganin wutan har ya gama kona su to ya nuna kenan a kaga da farko an jeranta su da sufan allantaka da an hauta da suka suka gaza أفمن يخلق ومن لا يخلق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ذاك يقول كان من في حديثة لأنه بايري هم وان لي حديثة لأنه كل شيء حديثة فأكي يبقوا موتا كتير da matsayin mota da mota duk ɗaya magana ce ta hankali keke da ce wanda ya kera keke da hankali da ilimi da shi da keken jirgin da suke yayi wanda ya kuke nan da ke ne sun saka ta tun da shi ma kuke sun saka shi ake yi ka zanga da yi sa kujeran da shi da kujeran to hankalin ki daya sanin ya kamata ki daya kuma ilimin ki daya ayi wa ka dukan adalci to sannan kuma abin da kai yi kafin tambaye wannan kujerar shi ke bauta masa shi ne bauta wa gudun ba shi ya gudu kamar yadda ka san masa sauki shi yasa ya zo da ka inda kuma yake bauta masa shi kuma Allah ya yi shi ne dan ya bauta masa kuma bai bauta Allah sai dai ya kera nashi Allah yake bauta masa sawabu alaikum adawatuhu daidai ne a gare ku ko ku kira su a ko kuma kan ki kira su amma an tuta ne ko ko ku yi wa ku kira su ko za su hawa
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وادعوهم وادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين للذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين shi wancan bawan Allah da ina an dan jamu wato wanda ɗansa ke ɗaukar gunkinsa da shi da abokin su je su ɗaura gunkin da kare su wurga a cikin bola da ya musulunci a wannan shekarar dama yana da ɗan bisa lokacin da za a je yakin hudu sai a nan suna son sai ya ci kwalifai ɗinsa daga sojoji masu zuwa yau. Ya ji abin da ya ce ba ka gani kafar ka suna ɗingishi. Ya ji abin da wannan ɗingishi na zai hana ni ga aljanna ya ce a aiki ka bari ya yi. Da aka je yaƙi da kyan lafalu sai Allah ya rusa masa shahada. Da shi da surukinsa Abdullahi baban jami'in Abdullahi. Shi shi baban jami'in Abdullahi yana auren anwar Amrul Jami'a. da aka amsa na kawo a kawo jari a nan zarabin da aka rubuta shi shahada kudin sai ya ce ku duba mun abdullahi abdullahi da amu baban jari da shi da amininsa amurin da musu musu kabari daya saboda yawan mamata a abudu ana haka mutane shi uku kabari daya kabari daya sai ce da Allah ku haɗa su kabari daya domin ko a duniya ma tun suna da ma'amilan juna ne ba abin da yake da ba sosai ba ku haɗa sa kabari haka aka haɗa sa kabari idan su suna karama an jinsa shi da wajen sama da shekara hamsin lokacin da ya dama da ya zuka jan ya zo zai tono hanyar ruwa a makina sai ya ce idan Allah duk waɗanda suka fi inda su rubuta suna da hudin da yake ruwan zai biyo ta wuri a je a gyara su a gyara su wuri su da wallahi da jajin da ran yake shi ya san kabarin babansa da kawo inda ya da ya je ya zuru fa hatta murmushi da suka yi da aka fara da suke na ba su zina murmushi hatta ginin da ke cikin likabarin su bai kushe shi haka aka ɗaga su aka sake gyara su aka aka canja musu to wannan kenan a idan shi ta tsarin bila da san sarku fa dole da ɗan saki bula ku duk ku tsaya a waɗanda kuke kira kuke bautawa kuma bayan Allah nan gumakan nan a'a ba allolin bane bar su ma bayi ne kawo ibadin ne amfani da tsohon ku kira su ku gani gumakan ka da su lokacin ku gani ko za su amsa mu in kun tun sadiki in abin da ke da wani Allah suka gaskiya ne wannan ayoyi za ka ga masu ra'ayin fahasiya yawanci suna amfani da su kan mulkai da shehanu sai ce mulkai suna zuwa suna tawassuli da shahada wannan tawassuli ibada ne suna kiran sunan shahada suna tawassuli da su suna ja musu wani ayat nan da cikin da ibadin an kare ku wai suna kaba yi kana tawassuli da wai ka tsohon ba da jira ku ku ja ku ga wannan ba ka bari ba ku amsa cewa in ta tsohon la ya kuma ubi hawa walau sanu masa jagoro wa yawan iyamati ya kuma da shi wala ya kuma da shi ko kun ji wasu ma ba za su ji kira na ku kai ko sun ji masu mamaci yana yi haka jagoro ba su ba su kira ranar kiyama ba su kare su da shekar da kuka samu ba ne ba ka labari na gaskiya kamar Allah alkafi to nan bambancin wannan su da za ka tambayi mu shi kai masu bauta kuma bauta musu da eh bauta musu muke yi amma muna bauta musu da suka tsaya ba shi kuma tsarin shirka tun da ya fara a tsari na kada a tsari na kada ba a taɓa mushikin da ake ta musa kai mushiki ne mai goda kuma ka yana musu ya ce a ba ta ba ba ta tun da ake yi kaji ba taɓa kaji na gaza kai kaji ne ta ni ba kaji ne da ta jika kawo ba shi ba shi da ba ta wani mushi shi da aka muridan nan da jahannin ke mutawa yadda kowane arna ya saba a baya tun da hanyar arna ba taɓa canjawa ba har Allah da kansa yana nuna mana irin abin da ya kaji mu mu yi mamaki mu ba ya ce a tawasau ni balun qawm tagun wai arnan nan kan wasiya su ce sunan ya faɗi da annabi nu a ya faɗi da wa fi ayati rasulullah alaihi wa sallam ya faɗi wa fi samuda ike lan su mutuwa ta yace wa qawmun min qabl ma min qabl ayati wa samuda innam la qawmun fasina ya ce an atawa nubi wai su arnan nan kan wasiya su ce sunan ne yanzu ka min bai tunda wa Allah ke balun qawm tagun to da arnan da masu ɗabi'u da da gumata suke bauta yadda ‘yan sanadiyya ke dawa ba za ka ce musu suna bauta ba shahanin ce a ba haka za su ce eh suna bauta musu amma dan su matsar da su kuka da Allah amma babu muridi da yake da'awar shehinsa Allah ne in banda kashiri ne da'awar shi ana kika shi ko kana kika da farko ba ma musulmi ne ba zuwa muridi ar ne kashiri ne kuma idan kafircinsa zai taɓa shehu to daidai ki da kai da'awan kafircin kiristoci da taɓa nan da in dai bauta wani Allah zai sa shi ma a wannan a'a in dai bai da haƙƙi a ciki ba abin da ta Allah ya kama shi abin da bai dace abin da Allah ya shi da ba don ku kira fanatar sun fura kuɗi ku kira su ma kan ku gani wato kira su ka muka ɗauki su gani in kun ci sai da gani ko za su ba ku haka ba su haka ba saboda kamar da wani ƙari ke faɗi annabin annabin Isra'il ya tambayi arnan Babila mata abu juna in ka tushe a rai a zo ya ƙine ce ma za ta abu juna a iskan aliya ta juna na ya ke yi juna kama zan rubuta a sun shara yake mata abu suka ce na su asnaman ba su koye ba na su asnaman kana zan da aiki kuma ka muke bauta ba na wani yana kokarin rika wa kafirai ya ni ba da mu ba kafirai da mu shi ne ba ta ba za su fara kai yadda rika ba shi da kafirai ne kuma da ba zai ana kokarin rika mu da mu suna ba zai yi ba dole ba zai yi ka kuma kuce da kafirai musamman suna kalmar shahada in ka ce hakan haji kwanan bana ga wani a social media yana bai wai babu masu kare tauhi da masu kare sunna a kai wannan mutane sai yake cewa ba kamar masu zikiri suna haidala suna tuka jiki suna haidala wai haidala suna yi a fatar da suka na da shi in dai masu haidala da mushikai ne ya kamata sai abu jali ma babban zaki ne a maka sahabbai su abubuwa ko suna kokarin hana shi jirka da dukan kirjin nan yana zikiri su ko kafin sa kuɗin daidai da kan suna idan da zikiri ba haka bane a zuci ko ake yi shiga da haka ne abin da annabi ya nema a maka ba shine zakiran da suke yau ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala eh ma ke faɗa ya la mu jiri aljanna zakiri ya faɗa ba iya kafin ba mushi eh ba zai yi ba wannan ya kamata a gyara ba tsawon ba da zikiri da kuma bilkul zai Allah ma ta ألم أرجل يمشون بها
don kafiran suna iya kwasan kansu in za a hana kansu suna iya gudu kuma ta ko ba su gudu to yanzu sun kasa kafar ya zama alamu arjinin ce suna da kafafuwa ne yanzu da biya da za su iya tafiya da kafafuwa an je su a guji da haka an lau aiki ya fi shi da biya ko suna da hannaye da su iya jalaka in maki ya kama su hajji na iya kama shi da rubuta masa an lau a ayyukan zuciya ko suna da irin da suke ganin masifa in ta san karo su kuke amma mu a zani ne ko da suna da kuma da rashin shigar gari wani masifa zai faru su gudu su tsira suna da shi ashe sun gaza ma wani wanda ba zai iya fatan kansa in an zuwa da kaji sai ta yi mace sai ba take fatan a nan wurin an taɓa samun wani cikin sahabbai yana ba da labari yana gode wa Allah cikin nimar Allah bayan ya mutunta ya ce wata rana da yake suna da babban mulki a kaba suna da shi a gida na kabiru na family in mutum zai yi da kuma tun da na gida kato ne na barazana na kaba kuma ya bin girma ba zai tafi cikin kaya ba to in za a zo ta masa wanne za a samu sai ya je kwafi gurkin nasa na gida ya yi ɗan ƙaramin sa wanda zai zama mota za a iya ɗauka ya yi shi da ya tafi sai ya ka ko wani abu da dino ko wani abu da ya shi ƙarami sai ya sa shi ga lokacin bukatu sai ya fito da shi zai fito to sai dai jin daidai fat wannan kuke da gida amma na da dino bayan ya ce bayan da dino ya nika da dino ya zama tuwo sai ya yi duki da wani tuwon da dino ya za shi kaya ana na ana tafiya ta gida sai fara dino in yana san mutum da yana cewa za su je kai da sauran Allah da sauran kuma aka yi sa Allah nan da zai biyu aka yi to da yana jin yunwa a duk da kafin yana jin kunya kafin yunwa ba da kunya sai ya fito da wannan buki ya ajiye ya ce da Allah yana magana da kuka kai haƙuri zan ɗauki bashin hannunka da Allah duk mun je sallah da mun je da iddaka ibai da ma sai ban da hannu da ke da ni in an je bashi zai nemi wani ne ya karfi da wani kaga an alau mu arzini amla mu aiki amla mu azani ko ayyuki amla mu azani za mu bi kuma tsinda sai wani ke da yake mutu shi kenan ya balla hannu ba yi sauran zango ya kare nida ma zai ya kare kaji ke ne bidon da shi Allah sa kiranta mun da hausa sai balla hannu shi na yi da an ƙara mizanin wanda mai sai kalli kamar da an ƙara mizanin wanda mai ya zaga ya kalli kamar hawa ƙarshe dai kalli kai ƙarshe shi ne gunkin nan gaba ɗaya ya zama gunkin ya yi zahara da cikin sa to a nan da ya ci ne ji da ya iso sai ya zo a zai biya zai na ma yaron ta hannu zane a kan da biya ko yaron ta hannu kai ruba ma gunkin iya zan biya wa zai biya kenan ta ga daga nan sai ya gane cewa nan dai shi ne lokacin da Allah mutum kuma mutum yake ce dariyar wannan wauta da ya yi na na yin hulki na abinci wanda ta kafa kuwa da Qur'ani ya faɗa na Allah wa Adam azul yanki da biya mu aikin da biya mu aikin da Allah ma zai tsora yana kafa ku da kafa biyana shi hulki yana kafa ku da yana kafa ku da kafa shi ba shi da wannan kun ka ga mutum da rubutu da dawo tun da kuna son tsoro da kuma don ku yadda kafiran dan uwana annabi hudu suka ce maka inna kuma bin la taraka ba'du alihatina bi su'in yace muku ku a ala inniya ku shi la washa anni bari in ma ku so ni ba ki bi na sa su duru to ni ma ku kun da ka sun ma ki yi salatu yadda kwana annabi hudu yake cewa mutane da ku tara gumakan naku da ke tawaye gumaka suka ke gani sai za ni kiran su ne to ku tara gumakan naku haɗa duk kai da za ku mun da tsarin da mun kar ku ɗaga mun ƙafa kar ku ɗaga wato kar ku bani jiki ko na saka ɗaya falatin jiki ya zama da ke gaya musu ma sun maki ni falatin jiki kuma duk kai da kwaya kar ku ce na ku mun jiki.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
تبرد من السلام وهو يتبرد الصالحين إن ولي abin da za a bari tsaro yadda da kwana a nan da yake da shi a ala yake shi lawa da alli bari mu min mashi suna hindini da shi da su da wakati ala layi da shi wa rikku ma min da bashi lawa a cikin bila da ya inda da shi ala da su sake su yi ma haka inda wani alƙazu suna karfi mai kaji lamarina wato ba wai bane banda Allah da ya zo kashe yake sassaukar da wannan alƙazu da haka kuma ba ya ci wannan alƙazu وهو يكون الصالحين كما شيني مجلس شنفكا ولي باوى نبي ما هو بخاري يا رب اسمعي أن الرجاء إن آل بني فلان الجنس لأولياء إن ولي الله آه وهو ولي الصالحين أرض ما قال صلى الله عليه وسلم cewa ni na barnarsa da bani wani wala'i na kowa da kowa na duk wani wanda ba ke gani ko zai kawo sauki ko na ba na koma wa Allah Allah ya miki cikin da magana gaba ɗaya da shi ke cikin da magana
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم wala an kuma yanzu Allah ya ji mai da wata dula dan ya nuna gasawa irin na guma cewa wadanda kuke kira ina kuma bayan Allah kuna kusa mu kuke ji da azalin la ya tafi na kuma ba su ke mako su ba kai wala an kuma yanzu ba za su ke mako kansu ba ma shine ayar da ke tutur haddi ya ga nan da kuma kuma ta kula idan da suna ne الحمد لله إليه يملك ذبابا ولو يسمع أخرى ويملك ذباب شيئا لا يستفيد منه يوم ذلك ونقول ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عظيم cewa Allah ya kowa misali jama'a su mutane kowa ya taba masu kota su kuma ke kota da kuma kana kuma su kota kuma ka daidai da kuda lan yankun ba daidai da kuda ba za su daidai yanzu misali wani na cewa ai an kawo robotics an kawo artificial intelligence ana irin waɗannan to ya zai tafi da maganan tatturan dan ya fulkun dubaba yanzu ana yin mashin wanda yake a robotics ne kuma zai da ana yin mutum mutumi na roba yana gadi wani yanzu akwai cikin sarakunan miliki din nan sarakunan larabawa akwai wani wanda a cikin da siyasa da shi masu gadin da ba mutane ba ne da suna gefe amma babban mai gadin sa wani katon robotic ne wanda yake takawa yana cikin ko jirgin sama shi kadai ke hawa cikin kowane gefen kawai shi ba za a gaji da shi ba za a kawai shi ranci da shi ba ba za a ba cin hanci ba ba za a kuma barwa a ce ka ɗan ɗan kama za a kashe mai gidanka ba bai da maslaha to in kake da yin rubutu ba ban karka manta shi ba guda abin da ake nema guda ɗaya ne da guda ɗaya mace in duk kudajen duniya suka mutu za su sake haifar da haka kowane ƙwaro da Allah ya ce amma ba wani a robot da bature zai yi da za a ce wani in sun yi aure suna iya haifar sababbin robobi ba zai yi ba zai yi ba da zaran ba ta kan shiga musu robobi ko koya ne ko da ma an ce yanzu su ma suna koyi halayen mutum saboda magana a cikin da jirgin su cewa suna da wayo suna iya suna gane abubuwa kuma da sauransu ba sa da aiwa ba su da saboda wanda ya yi batacce ne mutum da aka yadda ya mutu haka kuma ba su da aiwa da ya fi zuwa wata wura wani su zuwa shi Allah ya fi yi idan kuda da zai kwace wani abu a cikin wayannan gumaka ba za su yi cikin kudan su kwato a cikin ya kwace daga cikin su ta ga yanzu kuka tsari da wasu ne kuka kuma ka yara wannan kuma kan da ake kusa su kan nan kuma ka zarta ta da yanzu to anan shi yasa na Ibrahim alaihi salam lokacin da ya muhawara da mutanen Babila kan gumaka sai faraja ila alim fa qala ala ta'kutuna ma lakum la tasquna faraja ayyub darban bil yadi fa abalu ne yadi cewa fa da'alu zaka illa kabira ya dadda tsarsu da barbakon ta ya rake masa ga tari a gaba kamar yadda abin da mutum ne ya ajiye wa kuki sa gaba yake in kana da amfani ka kare kanka an gudu da la ta da kanka wala an zuwa ne an ta dubu وإن تدعوا إلى الهدى لا يسمعوا فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
وإن تكونوا تربي لا يس- لا يسمعون وتريهم ينظرون إليك وهم لا يسمعون آه cewa da za ka kira su zuwa ga shiya waɗannan gumaka la ya su mahu ba su ji ba. a cikin malamin tafsiri akwai masu fassara wannan aya a kan mushrikai tun da cewa innaka la tusmi'u mauta wa la tusmi'u summa du'a idza lam yakun fika wa ba'da bihajati an tarayhi islam al-karim cewa kafirai idan suka ba da baya su da kuka musu a cikin kira su sawa ne ba an da sun abin da su layi da ba su idan da bude layi da ya ba da ita kira su zuwa da shirya su kamar da kwal ba za su ji ma kiran ka ba kunnen cikin ya mutu ba a taɓa inda Allah da Ubangiji suka yi tufaki a magana ba kamar wajen makarantar su da mutuwan kullum su sun ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tasuna ilayhi wa fi adanina waqrun wa min bayna wulika hijabu fa'amat inna la aminu zukatan suna cikin wani kwanso a fi akinnatin mimma tasuna ilayhi gabarin abinda kake mana wajen ba za mu shiga wa fi adanina waqrun a kullum kwakwara mai nauyi da aka bata kuma ko kada in ba za mu ji ba sannan wani bai na wani ka hijabu tsakanin da ka akwai hijabi ko kana ba gane wa mutum ba gani da ka nan ra'ayi Allah da kansa yake inna da Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahu kamar yadda ka faɗa mu fi azani wa qara'a fi Allah yace kai da kuma a kaman Allah ala qulubihim wa wa wa ala sakin wa ala asanin isharar domin bai na wurin hijabu kuma ce wai za ka haka Qur'ana da Allah bai na ka wurin da zai ka hijaban masura in kana ce Qur'ani ya fara mun sa hijabi tsakanin ka da Allah ba ka da dai kaga duk wata gaskiya kamar yadda yau dan sote wa qadar yusuf na sara ala shay'in wa qadar zalim yahud ala shay'in yana duk sun faɗi gaskiya sai da yake da Allah da sunni ya gundo ne ya ko bai gani sai fa sa ta ya yi yake asibati a cikin min rahama wa aka yi haka wa usaddiq yahuda wa nasara so in ga ne na biya yace wallahi na waye gari ina gudun rahama Allah ina kin gaskiya ina gaskace yahuda da nasara mutum ya aura maka kare ke dai an kaji da shi abin da kuma dace kwarin kuwa yadda na ce ta haka yace to menene haka ba magana ne yake rama ya ruwan sama rahama in yi zafo ko guduwa da ke a jirgin da rahama wa aka yau na tafin zan gaskiya mutuwa gaskiya ne ba na hana wa wata cikin yahudu nasara wa ƙarfin yahudu na yi cikin nasara a lashe wa ƙarfin nasara na yi cikin yahudu a lashe da cikin wani gaskiya yahudu su ce nasara ba sa kan hanya daidai nasara su ce yahudu ba sa kan hanya daidai su ce lallai gaskiya su to shi ne yin wani وتراه ينظر إليك يا رسول الله ذلك تنقر ما إليه وهم لا يمكن أعماضه فانكبا وأن أفسر من شيء كما كنت أبا يمكن أن تنقر ذلك أمسنا ذلك أفضل جني تشي وأننا نمشي شيء أي بابا مشي كبابا لمن تفسير إشارة فاتحة من أمنا حديث أبو عبد الله الحاكم عن السابق rahimu Allah ta'ala na wani karami cewa a cikin ya ce wa sahabbai za su ga da Allah ta'ala wato abuwar babu Allah sun koyi da karami zai bayyana bayan annabi ya bayyana shi wannan babu Allah idan ya bayyana abu kai kuma da kai an zuwa gani shi ne kike muku addu'a ga kamanni da ga kamanni da kullum alazan su daga yaman sai da mu abubakar annabi da ya rasu umar ya rasu bayan nan a abokan yau umar na khalifa kullum malamai suka zo da girma da tambaya mutanen karan sun zo sai a ce gini ina uwaisul karami sai ki aika je wurin bagina wa aiki sai hidima kullum haka kullum haka ran nan da zai kace ya zo yana ina yana can bayan sannan yana ciwon makuma sai da mun sai da shi na da yake tashi mu sun raba an tsara da su za su kai shi suna zo su sami su ta kamar yadda ake yi ba sai suka gabatar da kansu da za a dace kuma wannan shi ne sarkin musulmi a yanzu kuma rubar ba sa shi kuma tsara suna suna ni kuma kanin manzon Allah suna suna shirikin sa dan babba kuma wanda ke aure ya kafa shi ba kuma baban jikokin sa sai to da yake kuma rubar na shi musulmi ya hau umar da ba a cikin yana ta fata ittikin lafi umar da ba ittikin lafi da tsoron Allah tambayar da Allah umar na ta kuka yana ta kuka yana cike biyu masa da ba yana da ya laita umma umar lam talik umar ina ma ko umar ba ta yi shi ba da ya bi ba ka sai ina nan lai da za ta fuska zuwa to da ya kammala sai suka ce kai mana addu'a kamar da Allah zai ce ne ba to sai ce ba ku kai ba mu addu'a da duka su mu mana sallallahu alaihi wasallam da ya kammala sai suka yi kuɗi da hijira zuwa da kun gani tsara ne kun gani da marjalle da ma da ma ji aka faɗa na da izar ina jarida ai shi bishe ni sun yi kai to sai ko wannan ina a cikin da shi ne kuma yake wannan rako ma ba ce zan yi kiyo sai jira ni ko aka bai aka ce ni na ya yi to ka zo da jin daɗin magana kai ce na ai cikin da ke da Allah zai da ni wannan kai yayi ban fara to kafin ne tafi sai suka ce masa mu kana ba mu mamaki yadda abin da mai cikin masa ka ka mu shi don Allah yadda annabi ya saka kai ma ka san haka yace wa annabi Muhammadu ai ba ni ta yi ga kudin ma mara aiki ma da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa zinna ba abin da suka gani a yi da rabbi inuwarsa ba ku gani ba inuwarsa ba suka da yake kwarai kuwa sai suka ce masa wadan da aji ko haka ko abu baka da abu kawa shi na ke gan shi ba yake ko dan abu kawa to gan to dan ka gaskata wannan sai ga Qur'ani ya ta wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yuzurun ya zo kai kaga wa tarahum da ce mu ne ba bai ce mu shirkai ba bai ce bai ce ko wa tarahum kawai ya zo na zaka gan shi duk wanda ya ga annabi annabi ya yi shi za su ɗauki kura ma ido wa kuma da ke ba su dan gaba ta ga wani karin ya fi gaskiya ne kuma annabin nan da yake sallar sallama da wai sai da inuwa su aka gani har ya bar duniya ba a ga inuwa su dan me ai zatin da ake gani shi ne inuwa ai inuwa ba ta da inuwa inuwa ba ta da inuwa tunda wanda muke gane shi ne inuwa dan me za a ga inuwa kuma a inuwa ba ta inuwa saboda in annabi a jalalar matsayin da rasulun da Allah in dai mala'ika ma sun yi bayyana mana a jalalar mutuwa ba shi jama'a dole mu gane mala'ika bai ta annabi murtali murtalai kuma ulul azmi sun sun ulul azmi nan kuma kan ce shi gaba har ta annabi kaga dai da ba abin da zai faru wa taramu min ilayka wa bi wajen gaskata ayar ya rasulullahi zaki ka tunkura ma ido amma ba su ganka ba ayar da ba za ta tabbatar maka wannan magana da annabi yake sun kura ma ido ba su ganka zai ka kudin abu
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ya sallai ka karbi abin da ya sawwaka na hadisi tunda ba su san gaba za su girmama ta yadda ya kamata a girmama ba ba su san gaba za su kada yadda ya kamata a yi ma daga ka karbi abin da ya sauwaka na halayen wa amurkul umri mana wa amurkul ma'ruf ka yi muri da mai kyau wa ali al jahili ka ba da wato dai mutum uku ne daga wanda zai halayensa ko min kyau ta wanda bai kai yadda ya kamata ya zama sai annabi ya yi wanda mutum da shi bi mazuni wanda ake yaki a kauda kai daga bai abin da yana da wa an jahili ka kawai da kyau suna da kifin abin da suka yi da jari akwai wayar da muhimmin alfizari za mu ta samu ya zo da su to akwai da ɗan uwansu a madina ana cikin hurun kai shi shi ko hurun nan yana cikin wato kabinet ɗin wani kafa shi